الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا عباد الله أن الله قد شرع لكم في ختام شهركم زكاة الفطر وهي واجبة على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى كما رواه البخاري ومسلم ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأمن تلزمه مؤونته إلا إذا استطاعوا إخراجها عن أنفسهم ولا تجب إلا على من وجد زائدة عما يحتاجه يوم العيد وليلته وهي من جنس طعام الآدميين من غالب قوت البلد مما ينفع الفقير والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت إخراجه وقت, وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره ومن حكمتها الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم ويكون عيدا للجميع وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم وقصور وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام رمضان وقيامه وفعل ما, ما تيسر من الأعمال الصالحة فيها عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وابن ماجه ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى شرع التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد كما قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وشرع الله سبحانه لعباده صلاة العيد وهي من تمام ذكر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء قالت أم عطية رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إن إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها متفق عليه ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر تمرات وترا رواه أحمد والبخاري كما يسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن ثيابه وتخرج المرأة إلى العيد وغيره غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka ya yan uwa masu albarka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsawaita rayuwarmu ya kawo wannan yini na juma'a yau muna 28 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1443 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙidan miladiya yau 29 ga watan 4 shekara ta 2022 wannan khutuba za ta yi magana akan zakkan fidda kai da kuma hada-hada da shagulgula na idi tun daga abin da ya hada da sallan idi da sauran bukunkunan da ake yi a cikin kwanakin sallah Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu ya jama'a musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana a kwanaki biyun ƙarshen ramadan ko kwana ɗayan ƙarshen ramadan ko ranar sallah kafin fita idi ya ɗora mana yin zakan fidda kai wannan zaka ta fidda kai wajiba ce akan babba da yaro da bawa da ɗa da mace da namiji ma'ana dai duk wani musulmi da ke raye a duniya a wannan lokaci wajibi ne ya fitar da zakan fidda kai duk wani musulmi da ke rayuwa a duniya ko da ku an haife shi a daren sallah ne to ya wajaba a fitar mishi da zakan fidda kai kamar yadda hadisin bukhari da muslim suka ruwaito ya wajaba mutum ya fitar makansa ko kuma wanda ya ɗauki nauyin rayuwansa ya fitar masa matukan dai shi wanda aka ɗauki nauyinsa ba zai iya fitar makansa ba kamar mace ko bawa ko ƙananan yara to ya wajaba akan mai gidansu wanda shi ke ciyar da su ya fitar musu da wannan zaka ta da kai sannan zakan nan ba ta zama wajiba akan bawa har sai in ya samu raran abinci akan abin da zai ci a ranar sallah da daransa wato duk wanda ke da raran abinci da ya wuce na yinin sallah da dare to wannan ya wajaba a kansa ya fitar da wannan raran ya ba musulmin da bai da shi kuma shi irin abincin da ake badawa ana badawa ne abinci dai da 'yan adam suke ce su rayu irin abin da ya rinjaya a cikin abincin mutanen gari kamar mu a cikin yanzu rayuwar mutanen najeriya sai ka ce za ka iya fitar da shinkafa don ta ma fi zama gama gari sama da yadda masara take gama gari a yanzu ko kuma taliya za ka iya fitar da shi don shi ma ko an ƙi ko an so ya riga ya zama abincin al'umma yanzu samun gidan da za ka je ba a dafa taliya yana da wahala ƙwarai da gaske ko saboda kasalan mata ba sa son wahala da yawa ko kuma saboda wani abin daban to shi ma taliya ya riga ya zama abincin mutane za a kiyasta shi kamar yadda ake kiyasta shinkafa ko masara sai a fitar da shi a matsayin abinci wanda za a ba da zakan fidda kai a da shi sannan waɗanda suka cancanci a ba su wannan zaka su ne faƙirai da miskinai ba daidai yake da zakka irin na dukiya ko na amfanin gona ba wanda Allah subhanahu wataala ya rattaba waɗansu mutane takwas a cikin alƙur'ani ya ce su ne za a ba shi wannan al'amari wato zakamfi da kai mutum biyu ne suke da haƙi a ciki da faƙirai da miskinai idan kana son ka gane kowane ne faƙiri kowane ne miskini sai ka ce ma'aikata gwamnati su ne faƙirai da miskinai domin su ne wanda idan ba a ba su albashi ba yau za ka ga suna ta kuka ba su da abin da za su ci in ma sun ɗauki albashin tsananin shi ya sati ɗaya wanda ma ya samu da ɗan yawa kenan daga nan kuma za a koma ana lallabawa ne ana ce a cikin bashi to tun daga kan ma'aikata gwamnati da sauran waɗanda ba su da sana'o'i da aikace-aikace duk sun cancanci a ba su sai dai kar ka manta cewa da zaran ka samu raran abin da ya wuce na yinin sallah da daren sallah ko kuma daren kashe garin sallah to daga wannan lokaci kai ma ya waje baka fitar da zakka da haka ko da kana cikin mataki na miskinanci ko fakiranci sai aka kawo maka an kawo an kawo an kawo sai kai rabin buhu kaga ka samu rara kenan misali kila abinda zaka ci ranar sallah da kuma daren sallah to kai ma ya wajaba a wannan lokacin kai ma ka fitar ka ba wani ya wajaba ka fitar ka auna iyalanka gabaki daya kowanne ka fitar mishi da ainihin muddin nabiyu hudu a lissafin mu mafi sauki shine tiya daya ba lalai ne tiyan sai ya yi tsororo ba in dai ka auna tiya ɗaya ko da bai tsororo ba to wannan shi ke daidai da muddin nabi hudu wanda ke shi ne kuma zakan fit da kai idan kuma ka kiyasta da irin su taliya ne su kuma taliyan zai kama lissafin daga biyu zuwa uku daga biyu zuwa uku shi ne zai kasance kusan abin da zai daidai da irin wancan kiyasin na masara ko kuma shinkafa duk da kasancewan akwai waɗansu asar daga sahabbai da yawa su jabir bin abdullahi su na aisha su abin nan mu'awiyar bin abin sofiyan da sauran sahabbai da yawa su abdullahi bin abbasin suna fahimtar cewa idan za a ba da abu mai kima kwarai da gaske to za a ba da rabin abin da ake badawa ne na wanda bai da kima sosai idan za ka ba da masara za ka ba da tiya ɗaya idan za ka ba da shinkafa fa to za ka ba da mudu ɗaya ne maimakon tiya ɗaya wannan ya tabbata daga sahabbai da dama cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka ne idan za ka ba da taliya sai ka auna biyu dai zuwa uku kowane mutum ɗaya kalla za ka ba da taliya biyu zuwa uku gwargwadon yadda farashin taliyin yake da kuma wato irin yanayin da ake ciki to waɗanda suka cancanci zakan nan to su ne fakirai da sauran miskinai kuma ana ba miskinai da fakiran da suke wurin da aka fitar da zakka ne ko da ba a nan ne kai garinku ba ɗauka wanda ya tafi umara to a can ne zai fitar da zakan fi da kanshi idan ya fitar a can kuma ya ce a fitar mishi a nan gida to ya kyautata sai dai a mishi addu'a ce Allah ya saka mishi da alkhairi amma a ina ne ya waje bai fitar shine inda yake idan ka yi tafiya daga garinku ka tafi wani gari to a inda ka je din a nan ne ya waje baka fitar ka ba fakiran wato wannan garin idan ka ce a fitar maka a gida to wannan ka kyautata ne amma wajibi ne ka fitar a inda ka samu kanka rayuwa ta kai ka kuma cikin hikimomin da shari'ar musulunci ta shar'anta yin wannan zakka na fidda kai shine kyautatawa ga talakawa saboda kada talakawa da fakirai su ga masu dan abin hannunsu suna walwala suna wadaƙa a ranar sallah su kuma ga shi ba su da abin da za su yi sannan kuma ana son a kamar da su a kama hannayensu daga roƙo kar su je su yi roƙo kar su je su yi bara kar su je suna bambaɗanci wato kwanakin sallah dai ba a son wata alama ta ƙasƙanci ta bayyana ga ɗaya daga cikin al'umman musulmi wato wanda ke rayu a cikin 'yan uwan shi al'umman musulmi sannan kuma ana son ne sauran talakawa su tarayya da masu kuɗi cikin farin ciki irin yadda masu abin hannunsu masu samu suke farin ciki suna cin abinci suna walwala to su ma talakawa su ci abinci a ranar nan su walwala sai ya zama ya idi ne ga gabaki ɗayansu da talakawan da masu kuɗi duk wannan ranar ta tabbata a matsayin idi gabaki ɗayansu amma in aka bar talakawa ba su da abincin da za su ci a wannan ranar to kaga ko ana idi su dai suna jin an ce ana idi ne an ce makare ana biki a gidanku ya ce in gani a ƙar to shi bai gani a ƙar ba ya kwana da yunwa ya tashi da yunwa ba shi da abincin da zai ci an kuma ce mishi ana idi sai dai kawai ya ji da kunni to amma idan masu abin hannunsu suka taimaka ma talakawa to sai kaga kowa yana walwala a wannan rana ta sallah ranar idi cikin hikimomin shar'anta zakan fit da kai shine ya zama tsarkaka ga masu azumi irin kurakuran da suke yi na naƙasu da lagawo da zunubai da tawaya da suke ma'azumomansu ɗan irin ɓata lokacin nan ɗan irin ababin da kake gani ba tare da ka ɗaura ninya ba irin ɗan abubuwan da kake ji na kwarakwarai ka buɗe za ka ji tafsiri sai ka ji kiɗa ka buɗe za ka ga tafsiri sai ka ga ana tallan fitsara ko wani abu mai kama da haka ko waɗanda suke aiki a ofisoshin gwamnati ba ka da yadda za ka yi ka ce kafirai kar ta fito gashinta a buɗe kuma gashi kana kallon gashinta duk da yake zuciyanka yana kyamatan hakan ta fito da cikin ta fito cikin adanta ta bayyana kawanta to ire-iren waɗannan kurakurai ko kuma shubul da baka da mutum kan yi ya wani abu wanda ya kama da giba ko wanda ya kama da zargi ko wani abu ya kama da haka ko zagi to duk ire-iren waɗannan abubuwan idan Allah ya taimaki mutum ya fitar da zakkan fidda kai to sai Allah ya kankare mishi waɗannan laifuffuka saboda azumin shi ya zauna lafiya azumin shi ya samu karɓuwa a wurin Allah kuma Allah ya cika mishi ladan azumin shi ranar tashin alkiyama cikin hikimomin shar'anta zakkan da kai shine a nuna godiya ga Allah da ya yi bayansa gamdakatar suka azumci watan Ramadan suka sami dama suka yi kiyamun laili a ciki suka gabatar da waɗansu aikace-aikace na alkhairi waɗansu sun yi sadaka waɗansu sun shiga itikafi waɗansu sun sadar da zumunci waɗansu sun ta zuwa tafsiri abubuwa da yana alkhairai da yawa to tunda Allah ya maka wannan ni'ima to sai ka gode ma Allah domin Allah ya ƙara maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith sayyidina abdullahi dan abbasin ya faɗi cewa cikin hikimomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi domin shar'anta zakkan fit da kai domin ya zama tsarkaka ga masu azumi saboda irin lagau da suka yi da ainihin batsa ko waɗansu maganganu dai da basu dace ba sannan kuma ya zama abinci ne ga miskinai duk wanda ya bada wannan zakka kafin fita sallah to lalle Allah subhanahu wataala ya karɓi wannan sadaka tashi da hannu bibbiyu za ta zama mishi tsarki za kuma ta zama mishi wato ainihin kankaran zunubai dangane da kurakuran da aka yi amma wanda ya ganganci har aka fita idi bai ba da zakan fit da kai ɗin shi ba to na farko dai ya yi zunubi ya saba ma Allah sannan kuma na biyu Allah bai karɓi wannan a matsayin zakan fit da kai ba kan shi bai fita ba yana nan a cikin zunuban duk da ya ɗauka da azumi Allah bai kankare mishi su ba sai dai Allah zai ba shi ladan ya yi sadaka amma ya kankare mishi zunuban shi a bai kankare ba kuma ya saba ma Allah subhanahu wataala to shi yasa duk yadda za a yi mutum sai ya bakin kokarin sa ganin ya fitar da wannan zakka tun kafin a fita sallan idi shi yasa malamai suke cewa lokutan ta guda biyu ne akwai lokaci na farko lokacin mustahabi shine kwana biyu kafin ranar sallah kamar daga yau din nan juma'a kaga akalla koda zamu yi azumi 30 to kaga kwana biyu ya rage mana idan kuma Allah ya nufaci za mu yi azumi 29 kaga kwana ɗaya ya rage mana to tun daga yau dinnan sai ka fitar da zakkan fiyar da kanka ko yau da yamma ko yanzu dinnan ma ko da yamma ko da daddare ko gobe in Allah ya kai mu sai ka fitar da abinka amma idan baka samu dama ba ana ce maka an ga wata to kar ka yadda a fita idi in ka bari aka fita idi to ka saba ma Allah wannan wajibi ne in an ce an ga idi an ga wata to kafin a fita sallan idi wajibi ne kowa yi ƙoƙarin ganin ya ba da zakan shi na fidda kai sannan kuma malamai sun yi bayani cewa baya halasta a ba da kuɗi a maimakon abinci akwai waɗansu malamai da suke ganin ana iya ba da kuɗin amma in ka kalli wato makasudin shari'a na shar'anta zakan fidda kai za ka ga cewa ya dace kar ya zama kuɗi yana iya wakiltar abinci a wannan gaba musamman saboda hali irin na maƙetatan mazaje da wani idan ka ba shi kuɗi sai ya ɓoye kuɗin ya ƙi ba iyalin shi ya ƙi zuwa ya so musu abinci to sai ka sai abincin ne sai ka aika mishi da shi ta ci da ita da 'ya'yanta shi ma mai gidan ya samu sannan mu sani ya jama'a musulmi Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana yin kabbarbari wannan mun gama magana akan zakkan fi da kai kenan mun koma magana kuma akan kabbarbari da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana tun daga lokacin da rana ta fada in aka ce an ga wata daga lokacin da aka ce an ga wata na sallah to tun daga lokacin Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana yin kabbarbari ba sai lale idan an fita za a tafi idi ne ake kabbarbari ba tun daga lokacin da aka ce an ga wata ana cewa sarkin musulmi ya sanar da cewa alhamdulillah an ga wata to sai a fara waɗannan kabbarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd wannan na daga cikin kabbarbarin da aka tusgo daga sayyidina Abdullahi dan Mas'udin kuma hakan ya faru ne saboda faɗin Allah subhanahu wata'ala walitukmilu al'iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun ku cika kwanakin da Allah ya kaddara muku ku yi azumi a ciki kuna masu kabbara bari a ciki kuna masu gode ma Allah subhanahu wata'ala akan irin shiryan da Allah ya muku yayi ku musulmi ya ba ku lafiya da dama kuka azumci wata Ramadan kuka yi qiyamul layl a ciki aka yi tarawihi aka yi tahajjud aka yi ibadu daban-daban to lalle wannan ya cancanci ku gode ma Allah subhanahu wata'ala waɗannan kabbarbari da ake yi ana yin su ne ko a tituna ko a saƙoƙi ko a masallatai ko a kasuwanni ko a hanyoyi ko a gida duk inda kake ka yawaita waɗannan kabbarbari kuma ba a ɓoye ake yin su ba ana yin su ne a sarari domin a nuna kwarjini na addinin musulunci kuma a shelanta girman Allah subhanahu wata'ala a kuma ainihin nuna godiya ga Allah a kuma wato nuna nuna ma makiya cewa al'umman musulmi sun yi ibada suna masu neman yardan Allah subhanahu wata'ala da maza da mata duk an shar'anta musu wannan sai dai su mata an so su dan sassauta muryansu saboda kar ya zama fitina ga waɗansu ɗaiɗaikun mutane hakanan baya ga waɗannan kabbarbari wanda ake yi tun daga daren sallah to hakanan kuma Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana sallan idi wanda yake ita ma tana daga cikin cikan ambatan Allah subhanahu wata'ala da shi Allah din yace an yaka ne li tukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun to shi ma ita ma sallan idi tana daga cikin ambatan Allah subhanahu wata'ala wanda manzan Allah ya yi bayanin cewa Allah ya shar'anta wannan sallah ta idi ga maza da mata ga baki ɗaya har ma malamai da dama suke cewa kamar yadda ya wajaba maza su fita sallan idi hakanan ya wajaba mata su fita sallan idi suna kafa hujja da dalilai masu yawa daga ciki akwai hadisin ummu atiya da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarce mu a ranar idi na karaman sallah da ranar idi na babban sallah mu fitar da wato ƴan mata mu fitar da ƴan mata waɗanda yake sun dade da balaga ba su samu mijin aure ba a fitar da masu jinin al'ada ma wacce take cikin jinin haila wanda ba ta sallah ita ma a fitar da ita a tafi da ita idi a fitar da ƴan ƙananan yara wanda suke gaban budurcinsu waɗanda yake ma suna iya fitinan wasu don haka da 'yan ƙananan da mata 'yan mata sosai wanda suke gaban budurci da masu jinin haila da wacce budurcin nata ya daɗe ta balaga da daɗewa ba ta samu mijin aure ba tana gidan iyayenta manzan Allah sallallahu Alaihi ce duk a tarkata su a fitar da su a tafi da su masallacin idi sai dai su masu jinin haila kamar yadda annabi ya ce sai su nisanci wurin sallah amma dai su raɓe gefe guda su shaida alkhairi kuma su shaida addu'an musulmi idan musulmi suna addu'a Allah ya karba mana Allah ya sa mun dace Allah ya mana muwafaka Allah ya ɗaukake mana fitina su ma suna amin sun shaida wannan addu'a na al'umman musulmi sannan kuma sun halarci wannan alkhairi to har shi ne sai ummu salama a ummu atiya take cewa ya manzan Allah wata daga cikin mu bata da ko dan hijabin da za ta sa ta je idin nan ya za ta yi sai manzan Allah ce ta je yar uwarta ta bata aure duk abin da ka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi kira a kan kaje wai ka yi aro ko ka sa ido a kan dukiyan wani wannan al'amarin ba ƙaramin al'amari ba ne ba ya yin wannan a cikin mustahabban al'amura abin da manzan Allah kullum yake jan hankalin al'ummansa shi ne ƙana'a da kamewa da wadatuwa da iya abin da Allah ya baka karkar kallon abin da Allah ya ba wani amma yanzu ga shi annabi ya ce in baki da hijabi to ki je wurin 'yar uwanki ta ara miki hijabinta saboda dai ki samu ki fita wannan sallar idi ki cika wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala daga cikin sunnoni an so mutum ya ci dabino kafin ya fita sallar idi na wannan sallah na karaman sallah ya ci dabinon mutuli ko ya ci ɗaya ko ya ci uku ko ya ci biyar ko bakwai gwargwadon abin da ya sawaka kamar da al'imamu ahmad da al'imamu bukhari suka ruwaito ga maza an so mutum ya caɓa kwalliya ya sanya kaya masu kyau ya fito ya bulbula tarare ya kama hanya yana ci gaba da kabbar bari mace kuwa ta sanya hijabinta ta shiganta na mutunci kar ta sanya tarare kar ta caba kwalliya inda za ta zama fitina ga wasu al'umma wannan sawa'un ranar idi ko ba ranar idi ba sannan ya jama'a musulmi mu sani cewa fa sallan nan na idi ana son ka yi cikin khushu'i ga Allah kana halatto da zuciyanka kana mai yawaita kabbar bari da ambatan Allah kana mai yawaita addu'a a cikin wannan sallah na daga cikin hikiman shar'anta sallam shine a kaskanta ga Allah subhanahu wataala a kuma ambaci Allah da yawa kuma babu laifi idan an yi sallan idi an gama ai majuna barka da sallah Allah ya maimaita mana Allah ya sa mun dace Allah ya sa kaza irin waɗannan addu'o'in da mutane suke yasu yasu duka yana cikin sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da Qur'ani yake cewa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un sai dai mu sani jama'a hada-hadan sallah da wato ainihin bukukunan sallah ya wajaba a yi mishi tabaibayi iya inda shari'a ce mishi tabaibayi kar a saki abin saki sallan idi da bukunkunan idi an yi su ne domin a nuna godiya ga Allah ba an shar'anta su ne don a bijire ma Allah subhanahu wata'ala ai fito na fito da Allah ba don haka mu kula mataye da sukan fito da ƙawansu su fito da yanayinsu wanda zai zama fitina ga waɗansu to sai sun ji tsoron Allah sun kame sai sun ji tsoron Allah kar ya kasance kin yi azumi kin tahajjud kin yi tarawihi amma a ranar idi kafin sallan azhar duk kin bata wannan duk kin gusar da wannan ladan da Allah subhanahu wataala ya rubuta miki sannan maza mai kokari mu nisanci kamanceceniya da kafirai zaka ga waɗansu suna mummunan aski sai a aski gefen hagu a aski gefen dama sai a bar tsakiya da ciko sai a bar gashi wannan alƙaza usulun shi manzan Allah ya hana kamar da ya zo a cikin hadisin al'imamu abu dawud an fitini mazaje matasa da yawa da irin wannan babu wanda ke burge su sai kafiran duniya ɗan iskan amerika da ɗan iskan ingila waɗanda suke zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama su suke irin wannan askin amma kuma sai kaga wai musulmi a cikin garuruwan musulmi sai ka ga yana irin wannan aski na kafirci aski na shashanci domin ya nuna shi fitsararre ne to sai an ji tsoron Allah an nisanci wannan ko irin kayan da za a rikasawa kada a yi kamanceceniya da kayan kafirai da ababen da za a ci da ababen da za a sha ko kuma a koma ana cewa kuɗeɗeniya tsakankanin maza da mata ana gayyato shedan ana jaddada mishi mubaya'a ana kiran shedan to ka zo mu ci gaba da tafiya tare dama mu naka ne kakka damu ko da azumi ya shigo shiga tsakankanin mu ai muna nan dai naka ne to mutum sai ya ji tsoron Allah mata su nisanci tabarruji sannan mazaje kuma da suke kin zuwa sallan jami'i su ma sai sun ji tsoron Allah su rike dakin Allah subhanahu wataala kuma sannan waɗanda Allah ya hore musu kayan sallah ko waɗanda suke yin hawa to su ji tsoron Allah su nisanci almabazzaranci da alfahari da ainihin taka haƙƙin bil'adama saboda su masu almabazzaranci 'yan uwan shaidan ne sannan kuma sauran 'yan uwa matasa musamman su nisanci ta'addanci akan jinanan mutane da dukiyoyinsu da rayukansu duk dai wani abin da kasan shari'a ta yi Allah wadai to lallai lallai mutum ya bakin ƙoƙarinsa ganin ya nisance shi a cikin bukunkunan sallah da shagulgula da ake yi a cikin kwanakin sallah muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi azuminmu muna fatan Allah subhanahu wataala ya karbi qiyamul lailinmu Allah ya karbi sadakokinmu Allah ya karbi aikace aikacen mu na alkhairi da muka gabatar a cikin wannan ramadana kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mana imani kada mu yi abin da zai ruguza mana aiki bayan mun riga mun yi kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya karba da haka muna nan dai kuma muna ƙara jawo hankalin al'ummar musulmi akan cewa akwai masu himma waɗanda yake suna zuwa masallaci da wuri gaskiya mun yaba yadda mutane suke zuwa masallaci da wuri Allah ya sa mu dore a irin wannan halin ko bayan ramadana mu rika zuwa masallaci akwai wanda suka zo masallacin nan tun karfe 8 da rabi sun yi wanka sun zo masallaci tun 8 da rabi waɗansu tun tara waɗansu tun goma to kaga wannan bushara na alkhairi ne to gaskiya Allah ya taimake mu mu dore akan wannan tada na alkhairi kuma mai bakin kokarin mu idan muka shigo masallaci kar dai mu cutar da masallata 'yan uwanmu domin zunubi zai yawa kamar yadda muka taɓa yin khutuba waɗansu sukan zo su ta surutu ko wani ya kunna rediyo ko wani ya kunna waya to mutum ya ji tsoron Allah ya daina wannan karka cutar da 'yan uwanka musulmi ya zamto da ladan zuwanka da wuri da ladan azuminka da ladan sallan da kai a daren 27 duk an tattara an rarraba mu waɗanda ka cutar da su kaga kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba sannan akwai waɗanda yake so kuma sun ƙware gurin tsatsallaka mutane idan suka zo su dafa kan wannan su buɗe tsakankanin wannan su dafa kan wannan sai sun je wani guri mutum ya ji tsoron Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka kamar yadda yake shi ma mun yi bayani a cikin khutuban da muka yi waɗansu kuma suna nan su sun saba zama a wani guri ne don haka ko an cika gurin tilas sai sun zauna a gurin dole a matsa musu in ba a matsa musu ma ba sai a yi bala'i to su ma irin waɗannan su ji tsoron Allah wanda ya cutar da mummuni a ɗakin Allah to Allah subhanahu wata'ala yana kishin bayansa mummunai kai ma akwai yiwuwan Allah subhanahu wata'ala ya kuntata maka ya kuma takura maka sannan akwai wani sako da ya kamata a ce na faɗi saboda ana samun nanata wato roƙo akan wannan waɗansu ƴan uwa sukan ta roƙon cewa da Allah idan an kawo sadakan Qur'ani a masallaci a taimaka musu a basu guda ɗaya to ina gaya ma jama'a cewa wannan abin ba mallakan liman ba ne ba mallakan kowa ba ne waƙafi ne aka kawo ma Allah duk wanda ya kawo ƙur'ani masallaci waƙafi ya kawo ma Allah haƙƙin Allah ne duk abin da yake waƙafi ba a mallakan shi ba a kyautar da shi ba a gadon shi ba a sai da shi shi yasa kamar a Saudiya sai ka ga in aka kai ƙur'ani masallaci za ga an rubuta waƙafun lillahi ta'ala wala yajuzu bai'uhu baya halasta a sai da shi so don haka babu wani liman da ya sai ya ɗauki ƙur'anin masallaci ya kyauta da shi ba haƙƙin liman bane ba haƙƙin liman ba ne a koɗin da suka riƙa roƙon da Allah a basu da Allah a basu da Allah a basu abin yana yawan maimaituwa ne har ɗazu ma an yi min magana nake cewa layi liman bai da wannan haƙƙin to akwai wani wanda na bashi ƙur'anin kuma ɗazu sai aka ce to ai an ga ka ba wani wannan musamman na siyo shi daga saudiya da musamman na siyo shi daga saudiya da na tafi umara kwanan nan saboda in bashi saboda ya ce lalle in bashi ƙur'ani na ce insha Allah ta'ala zan siyo ne ni musamman in baka so da aka ba a kyauta da abin da yake mallakan ɗakin Allah sai dai abin da aka kawo shi domin a raba ma jama'a to wannan babu laifi sai a kyautar da shi amma abin da aka kawo shi irin su ƙur'ani a masallaci to waƙafi ne ga Allah subhanahu wata'ala ba a ba a fitar da shi ko kafet ɗin masallaci ba haramun ne a ba wani mutum ɗaya haramun ne a ba wani mutum ɗaya ana iya ɗauka akwai wani masallaci idan masallacin nan ya wadata ko wannan masallacin da aka kawo ko makarantar ta wadata to ana iya akai wani wuri amma in ba haka nan ba za a iya dauka a ba wani mutum a ce je ka kai ma karkashin fidawa a gidanka ba to Allah ya datar da mu Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfane mu duniya da lahira ya Allah masu bukatuwa na alkhairi Allah ka biya mana abinda muke tsoro na shari Allah ka tunkuɗe mana Allah ka karɓi ibadunmu Allah ka tsare imaninmu Allah ka kyautata ƙarshenmu Allah ka jiƙan magabatanmu ya Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira ya Allah abinda ya dame mu a wannan ƙasa Allah ka ɗaukake mana Allah ka yaye mana Allah ka kauda mana Allah ka amintar da mu daga tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa ya Allah shugabanninmu Allah ka ja hannayensu zuwa ga dukkan alkhairi Allah ka dora su akan daidai Allah ka yi musu muwafaka zuwa ga abin da yake shine daidai kake so ka yadda da shi ya Allah abin da suka yi daidai Allah ka karba abin da suka kuskure Allah ka gafarta musu Allah ka tsare su daga yin zalunci ya Allah malamanmu Allah ka yi musu muwafaka Allah ka taimaki addini da al'umma da rayuwarsu ɗaliban ilimi Allah ka yi musu muwafaka Allah ka ba su ilimi mai yawa mai amfani jami'an tsaro Allah ka taimake su gurɓatattun cikinsu Allah ka tunkuɗe musu mutanen kirkin cikinsu Allah ka taimake su akan 'yan ta'adda Allah ka taimake su gurin tabbatar da aminci da tsaro a wannan ƙasa tamu ya Allah masu cewa mu sanya su cikin addu'a kafi mu sanin su da bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi abinda suke tsoro na shari'a Allah ka amintar da su ya Allah iyayenmu da suka rasu Allah ka gafarta musu Allah ka ɗaukaka darajojinsu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi Allah ka yafa kurakuransu Allah ka gafarta laifuffukansu mu kuma idan mutum mu tazo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka azurta mu duniya da lahira Allah ka yaye mana wahala da kunci da talauci اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك